ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من رانا شتاء لهدي شاكرا قوات رمضان في جرم الله صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina dubu daya da hudu da arba'in da bakwai daidai da takwas ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na dawo qur'an da ke nan gajen goda samina ka don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan wata kuma muna nan a cikin suratu al-an'am muna da cikin alwasayar ashir wanda mun karkare wasiyoyi guda tara sauran da guda ɗaya wacce wannan guda ɗayar ita za mu karanta ta ce mu ɗora karatu insha Allah ta'ala fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya alkhairi Allah madaukakin sarki ya mana baiwa da faɗin daidai da aiki da daidai da kuma ainihin wato fahimtar daidai Allah madaukakin sarki ya lantar da mu زم تشهد الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da cewa wa anna hadha sirati mustaqiman kuma lallai wannan ita ce hanya ta miƙaƙiya samɓal fattabi'uhu ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi ƴan ƙanana ƙananan hanyoyi kada ku bi ƴan ƙanana ƙananan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai ta sa ku rabu da hanya ko ta raba ku da hanyarsa zalikum wasaqum bi wannan ana muku wasishi da shi ne la'allakum tattaquna domin ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya idan muka duba ta da kyau idan muka duba wasiyar farko da wasiya ta ƙarshe wasiyar farko ita ce nan wasiya mafi muhimmanci shine mai kadaita Allah madaukakin sarki da bauta an gane wannan Allah ya tushriku bihi shay'a to bayan mutum kuma yayi imani sai wasiya na karshe kuma ta zo ita ce ko mafi karfi bayan wancan ta farko din dan ta farko in baka da ita baka shigo musulunci to kuma bayan ka shigo musuluncin babu kuma abin da ya kai wannan wasiya ta karshe shine Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana baki daya yace wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ku zo ka ce da su ku zo in karanta muku abin da ubangijin ku ya haramta muku ana ta tafiya ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza har zuwa na ƙarshe wa anna hadha sirati mustaqiman kuma lalle wannan tafarki na ne wannan hanya ta ce miƙaƙƙiya sambal babu wani kwana tare da ita fattabi'uhu ku bi wannan hanya wala tattabi'u subula kada ku bi yan ƙanana ƙananan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku gabar bin hanyar Allah Allah ce zalikum wasaqu bi wannan ana muku wasici da shi ne la'allakum tadhakkaru la'allakum tattaquna saboda ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala Allah ka kunya mu daga cikin masu ainihin wato bin tafarni ka ne wannan aya ta sami bayanai da yawa da malamai kwarai da gaske wanda shi kansa alqur'ani mai girma bayan wannan ayar ya zo ya nuna mana cewa wata hanya ce hanyar manzon Allah na fatan gane wannan akwai hanyar Allah akwai kuma hanyar shaidanu na mutane da aljannu masu kiran mutane zuwa ga sabon Allah masu kiran mutane zuwa ga abin da ya zama ya sabawa abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so a rayuwa ta kisa ka lura da kyau duk wani umarni mai karfi a cikin alqur'ani galibi zaka ji Allah ya ce wa manzon Allah kul ma'ana ka faɗi ka gaya wa mutane wannan da babban murya su je ko su yi aiki da shi na fata an gane wannan yau da ko ta wannan aya ce ka kaddara inna ka ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum na fata an gane to daga ciki wa anna hadha sirati mustaqiman wannan hanya ta ce ne kakkiya fattabi'uhu alla tuqbita wala tattabi'u subula kada ku bi kanana kananan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilihi sai ta raba ku gabarin hanyoyin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wannan ana muku wasiki shi domin ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda yana cewa fadin Allah ta'ala wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi da kuma fadin Allah ta'ala wa an aqim ko an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi da kutan kwacin irin waɗannan sai ce amara Allahu al-mu'minina bil jama'ati Allah ya umarci mu'minai ne da yin riƙo da jama'ar musulmi waɗanda suke bin tafarki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nahahum 'ani al-ikhtilaf wal furqa kuma ya hane su gabarin abin da ya shafi sabani da kuma rarrabuwan kai wa akhbarahum kuma ya ba su labari annahu innama halaka man kana qablahum bil mira'i wal khusumati fi dinillahi wa nahwi hada cewa abin da yasa al'ummomin da suka zo gabanin al'ummar manzon Allah suka halaka saboda yawan jidali yawan musu yawan husuma da juna to wannan yana daga cikin abin da ainihin wato ya halaka da al'ummomin baya baki daya jama'a ina fata mun gane wannan al-imam ahmad ibn hanbal alayhi rahmatullah a cikin littafin sa musnad imam ahmad ya kawo hadisi da isnadin sa zuwa ga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yadda abdullahi dan mas'ud yake cewa خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده وترانا من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا يمن وني زاني دهننسا زاني دهننسا بان ياي wannan zane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma qala sai manzon Allah yace hada sabilullahi mustaqiman wannan shi ta ce hanyar Allah mai kakkiya wa qatta an yaminihi wa shimali sai manzon Allah kuma sai yi wani zare a gefen dama da wannan hanya da kuma gefen hagu da wannan hanya qala sai manzon Allah ya ce hadhihi subul laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi kun ga waɗannan hanyoyin babu wata hanya guda ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi face akwai wani shaidani wanda yake kiran mutane zuwa ga wannan hanyar tashi thumma qara'a sannan sai manzon Allah ya karanta wa anna hadha sirati mustaqima kuma lalle wannan tafarki na ne hanya ta ce mai kakkiya tambal fattabi'uhu kubita wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan ƴan ƙanana ƙananan hanyoyi na gefe gefe fatafarraqu bikum an sabili sai ta raba ku ga barin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dashi don haka jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda ya zo bayan wannan akwai hadisin Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah ya kara mishi yadda wanda shi ma hadisi ne wanda Imam Ahmad da Ibn Majah su fitar da shi yake cewa kunna bi yusuf inda Nabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna zaune a wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam ثم وضع يده في الخط الأوسط سيمن ظن الله صلى الله عليه وسلم نعم سيتي فخط فخط خطا هكذا أمامه sai manzon Allah ya sa hannunsa haka sai ya sai ya amfani da hanyoyinsa sai ya tsaga wani hanya wata hanya mai kakki haka a gabansa wa khaffaini an yaminihi wa khaffaini an shimalihi sai kuma yi wasu hanyoyi guda biyu a dama guda biyu a kuma gefen hagu wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hadha sabilullah kun ga wannan mai kakkiyar ita ce hanyar Allah dolar wa khaffaini an yaminihi wa khaffaini an shimali sai kuma hanyoyi guda biyu a gefen wannan babban guda biyu gefen dama guda biyu gefen hagu guda nawa guda biyu wa qala sai manzon Allah ya ce hadhihi subul shaytan kun ga waɗannan hanyoyi na gefe gefe su ne hanyoyin shaytan thumma wada'a yadahu fil khatt al awsat sai manzon Allah ya daura hannunsa a wannan hanyar ta tsakiya sai manzon Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman kun ga wannan hanyar tawa ita ce hanya ta miƙaƙƙiya fattabi'uhu ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi ƙanana ƙananan hanyoyin gefe da gefe fatafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku ga barin hanyar ta zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna wannan ana muku wasici da shine domin ku kiyaye ainihin wato dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi nawa kenan hadisi na biyu kenan ina fata mun gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya dace da mu bayan wannan akwai wani hadisin da aka rawaito har yau daga annawas ibn sam'an Allah ya kara mishi yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daraba Allah mathalan siratan mustaqima manzon Allah ya ce musu Allah ya buga misali akan hanya madaidaiciya wa ala jambatay as-sirati suran fihima abwab mufattaha manzo Allah ya kun ga ga wata hanya mai kakkiya straight ita ce hanyar Allah ita kwaya daya yace amma a gefen ta kuma akwai wasu hanyoyi a cikin kowace hanya akwai wani ɗakin da an saki labule ba ka ganin wanda ke cikin ɗakin na wannan hanyar in ji manzon Allah wa alal abwabi fiturun murqa a cikin dakunan kuma da ke bakin ƙananan ƙananan hanyoyin akwai labulayya da aka saka wa ala babi sirat da'in a jikin wannan hanyar akwai wani mai kira yana kira ya ya cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane udkhulu sirata jami'a ku shiga wannan hanyar gaba ɗaya ku bi wannan hanyar gaba ɗaya wala ta ta'arraju kada ku yadda ku kakkauce zuwa ainihin wato gefe da gefe wada'in yad'u min fawqi sirat to wani mai kiran kuma yana kira a ainihin wato samar hanyar nan tsakiyar hanya yana kira fa idza arada an fa idza arada yaftahu shay'an min tilka al-abwab idan mutum ya yi yunkuri zai bude wani kofa daga cikin kofofin da ke gefen hanya qala sai ce shi hak shi kai canka la taftahu kada ka yadda ka bude wannan hanya fa innaka in taftahu talidhu domin in dai ka kuskura ka bude wannan hanyar ka bude wannan kofar to tabbas zaka shiga in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wasiratu al-islam wannan hanyar dodar miƙaƙiya ita ce hanyar musulunci wasuran waɗannan kuma an yi wato labulayya da aka saki a gefe da gefe hududullah yace waɗannan dokokin Allah ne wal abwabul mufattaha kofofin da kuka kuma an mummude su maharimullah abubuwan da Allah ta'ala ya haramta ne wa zalika da'i ala ra'si sirat kitabullah wannan kuma da ke kiran mutane a tsakiyar hanya yana cewa ku taho kada ku bi ta hanya shine littafin Allah wadda'i min fawqi sirat wanda kuma ke yin kira a tsakiyar hanyar daidai tsakiya ko a samar hanyar wa'idullahi fi qalbi kulli muslim shine mai yin wa'azi na Allah a zuciyar kowane musulmi yayin da zaka aikata wani aiki sai ka ji a zuciyarka ana ce maka o yanzu wani kai ne zaka aikata wannan abu bayan ka san haramun ne ba za ka ji tsoron Allah ba shi ko shaidan yana cewa kada Allah san abin da akwai tuba ta ne kai a matsa muku kawai ga abin da ya kamata ku yi kawai ku za kuna wani dallawa nan kai dalla ka tuba daga baya kaga shaidan na yi ne wa'azi yana yi shi yasa aka rawaito daga al-Hasan al-Basri Allah madaukakin sarki ji kansa yana cewa fa innahu la yazalu al-mar'u bi khairin ma kana lahu wa'ibun min nafsihi mutum ba zai gushe ba yana kan alheri matukar dai yana da mai masa wa'azi na karan kansa kai a karan kanka a zuciyanka dinga jin akwai mai maka wa'azi yayin da zaka saba wa Allah ya ce maka in bawan Allah kada ka saba wa Allah jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya samu dashi to wannan kenan daga cikin abin da aka rubuta hadisi ne ingantacce wanda Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i duk sun fitar da ainihin wato wannan hadisi ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu a cikin suratu Yusuf Allah ta'ala ya kiraye Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da shi قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ya kai manzon Allah ka gaya wa mutane ka ce wannan ita ce hanya ta dodar ad'u ila Allah wanda nake kira zuwa ga Allah a kanta ala basiratin a bisa basira a bisa ilimi ingantacce a bisa kyawawan ayyuka na gari ana wa man ittaba'ani ni da waɗanda suka bi ni Allah ta wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah وما أنا من المشركين ni ba ni daga cikin masu har Allah da wani abu bauta kaga wannan yana ƙara nuna maka shi Allah yana da hanyarsa wacce ita ce nan ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kirayi mutane zuwa ga wannan hanya madaidaiciya jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace ibnu jarir tabari shugaban masu tafsiri gaba daya ya rawaito a cikin tafsirinsa da isnadinsa har zuwa kan Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara mishi yadda suke cewa wani mutum ya ce wa Abdullahi dan Mas'udin mafi batil mustaqim wai wata hanya ce madaidaiciya qala sai Abdullahi dan Mas'ud yake da shi tarakna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama fi adnahu wa tarakuhu fil jannah yace mun bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a farkon hanya ƙarshen hanya kuma a can aljanna take in ji wani Abdullahi da Mas'udi an gane wannan ko sai yace wa an yaminihi jawad wa an yasarihi jawad thumma rijalun yad'u man marra bihim yace amma a gefe gefe hanyoyin nan akwai wani ingarman doki a gefe guda gefen hagu da gefen dama to kuma sannan akwai wasu mutane a gefe-gefen hanyar nan waɗanda suke kiran mutane duk wanda ya zo cewa za su kira shi wane zo mana ya ce faman akhadha fi tilka aljawad intahat bihi ila an duk wanda ya kama wannan doki ya hau to doki nan zai sarfafe shi ya wuce shi sai gidan wuta Allah ka kare mu ومن أخذ على الصراط wanda ko ya ci gaba da bin wannan hanyar bai yi kwana ba bai bi dama ba bai bi hagu ba ya miƙe dodar wannan hanyar za ta kai shi har zuwa gidan aljanna an gane wannan ko thumma qara abul mas'ud sannan sai abdullahi mas'ud ya karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ina fata mun gane wannan jama'a da haka jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda yazo daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara mishi yadda kuma mun sanya Abdullahi ibn Mas'ud yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wanda ya kai shi sanin fasarar Qur'ani ba wanda ya kai shi dan ya faɗi a gaban sahabban manzon Allah ba wanda ya mutu yace babu wata ayin alqur'ani ta sauka face na san a ina ta sauka face na san akan me ta sauka face na san a ina ta sauka kuma wannan ayar me take nufi inda na san a duk duniya akwai wanda ya fi ni sanin fasarar alqur'ani raƙumi zai iya kai inda yake ke ci da na hau raƙumi na je wajensa na ƙaro ilimi Allah ya ƙara mishi yadda ta haɓi manzo Allah ne shi alaran ma ne tun zamanin manzo Allah yana rayu an gane wannan alaran ma ne gangaran shi ne wanda manzo Allah ya taɓa ce mishi karanta mana alƙur'ani in saurara shi ya rasulullah yanzu ni zan karanta ma ƙur'ani bayan kai aka saukarwa sai manzo Allah ya ce a'a ina so ne ni ma in saurari alƙur'ani daga wajen wani na Abdullahi da Mas'udin sai ya fa karanta masa suratul nisa yana ta karatu yana ta karatu sai da yazo daidai kan wata aya da take cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin shahid bi shahidin yaya halin mutane ne kasance yayin da aka zo da shaida daga cikin kowace al'umma wa ji'na bika ala haula'i shahida muka zo da kai kai manzon Allah kai ne zaka ba da shaida akan sauran al'ummun duniya baki daya فقال حسبك سيمز الله يشي يا إشيك هكا تيانا تيانا يشي فإذا عيناه تذرفان سيقا إلى ذنب الله سنة زبر دهواي الله أكبر وأن وأن يكبرنا مك جلالة إن شاء القرآن يجرمه حتى وأن كتوكر واحد إن يكرم تيانا كوكا يجربنك تكرم القرآن كي كوكا to ina ganin dama kukan zai zo ne idan ka san abin ka san ma'ana abin da ke karanta ko eh in na tuhuma ne ka tuhu kanka in na wuta ne ka ce to Allah ka tsare mu in na aljanna ka ce Allah ya bamu to kawai abin da kake tsanta kawai jannatin haka har ce kawai annaru shikenan abin da kake ganewa qur'ani to wannan ka zama ci ma baya kenan ka zama ci ma baya kenan shi yasa ake so ka dinga koyon alqur'ani kana koyon sanin ma'anonin alqur'ani wannan zai taimake ka ka samu ingantacciyar rayuwa a duniyanka da kuma lahiranka baki daya Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah ta'ala ya fattabi'uhu ku bi wannan hanya wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kada ku bi wadancan kanana kananan hanyoyi sai saraba ku ga barin bin hanyar Allah zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna bayan wannan a cikin Qur'ani mai girma akwai wurare da yawa da Allah ta'ala ya nuna malamin ka ce wannan cewa wa anna hadha sirati wannan ita ce hanya ta Allah zai jingina hanyar zuwa gare shi bai ce siratul lil muttaqin ba an gani bai ce siratul ahli janna ba sirati Allah ce hanya ta kaga wannan suka ce idafa ta shirifin ne idafa ce Allah ya jingina abin zuwa ga kansa saboda me saboda ya girmama girman wannan hanya ne dan duk abin da ya zama na Allah ne to yana da albarka an gane wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana kiran mutane zuwa ga menene zuwa ga hanya madaidaiciya ita ce wannan shari'a Allah ta'ala ya ce masa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka ne muka yi maka wahayin wannan ruhi daga wajen alkur'ani ruhi ne an gane kuwa rai ne wanda yake da qur'ani to rayayye ne a cikin mutane wanda bai da qur'ani gaba daya bai san ma'anan shi ba bai ma iya karanta shi ba to wannan kan matacce ne Allah ce ruhan min amrina ruhi ne daga cikin al'amarin Allah ce ma kunta tajri mal kitab wal iman kai manzon Allah baka kasance kana sanin menene musulunci ba an gane baka san menene alqur'ani ba baka san menene imani ba Allah ce walakin ja'alnahu nuran amma sai muka sanya shi wannan littafin alqur'ani ya zama haske ne nahdi bihi man nasha'u min ibadina da shi ne muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayinmu da shi Allah ce wa innaka kuma lallai kai la tahdi ila siratin mustaqim kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici hanyar wane ne Allah ce siratil lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard hanyar wannan wanda yake shine mamallakin kowa da komai cikin sammai da kasai baki daya na fata an gani Allah ne ala ku saurara ila Allah tasiru al-umur zuwa ga Allah dukkanin al'amura suke koma baki da wanda wannan yana karfafa maka cewa lalle alqur'ani hanyar wane ne hanyar Allah ce subhanahu wata'ala kuma hanyar nan tana farawa ne dama daga alqur'ani haka ne shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi aka ce masa fastamsik billadi uhiya ilaik ka yi riƙo da wannan abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka innaka lallai kai ala siratin mustaqim kana kan hanya madaidaiciya kaga shi littafin Allah kamar yadda karanta a wannan aya littafin Allah ya hanya madaidaiciya kenan duk wanda zai zai ce maka kai wane zo kai addini sai ya kawo maka khurafat tatsuniyoyi da ra'ayoyin wasu mutane ka ce a'a qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana a'a a kawo mana hujja daga cikin littafin Allah a kawo mana hujja daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan ne kadai zamu bauta wa Allah kuma Allah ya karba inda ba don haka ba da an bar addini kawai wawai kowa ya abin da ya ga dama to da ba hikiman saukar da littafin kenan ko ko akwai kuma Allah ce ku bi wannan hanyar kenan duk wasu bid'o'i sun shiga duk wasu shirkiyat sun shiga dukkanin wasu qurafat ƙarairayi da ake ɗiba ake jinya zuwa ga wasu mutane wanda ba a ma san su ba in ce ba a san su ba shine inda an san su ko manzon Allah ya san da su da yayi wasiya cewa wani zai zo ku bi shi an gane wannan amma akwai waɗanda manzon Allah ya ce abu din amma su masu bin waɗancan ba sa kallon waɗancan da mutuncin cewa ya kamata a bi su Allah ya sa an gane karatu ai warai su suna ganin waɗancan da manzon Allah ya ce hadithin na wasu mai saman ko ya ce wa abana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mawa'izatan baligha ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana wani wa'azi wa'azi ne kama jiki zarafat minha al'uyun idanu sun dinga zubar da hawaye na fata an gane zukata sun raurawa sai da muka dinga cewa kai wannan wa'azi kamar wa'azin yabin kwana ce ya rasu Allah tun da haka ne manzo Allah kai mana wafiya ne manzo Allah ya ce musu alaikum bi sunnati ina muku wasiya da yin riko da sunnata wa sunnatul khulafa'ir wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di da sunnan waɗannan khalifofin da za su zo a bayana kuma su din shiryayyu ne masu shiryawa kuma za ta abu alaiha bin nawajib wannan sunnatawa ku rike su da turaman haƙoranku ba da haƙorin gaba ba da turmi za ka can cikin bakin kuma sannan ka danne ka rike gam sai ce wa iyakum wa muhtatatul umur amma ina muku kashedi da fararrun al'amura da za a kirkira bid'o'i duk wani abin da ba shi da hujja daga cikin littafin Allah ba shi da hujja ba shi da hujja daga sunnar manzon Allah sunan shi bid'a bai da makama sai manzon Allah ya fa inna kullu muhdathatin bid'a kowace irin kowane irin abin da aka kirkira a addini wanda babu hannun Allah a ciki babu hannun manzon Allah a ciki manzon Allah ce bid'a wannan abin bid'a ne sai manzon Allah ya ce kuma ya ce wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce ƙarshe cewa kullu dalalatin a wata riwayan finnar kuma kowace bata tana wuta ne kenan da ka kaucewa hanyar manzon Allah da waɗannan waɗanda aka ce ku bi su mutum ya bi hanyar zuwa ina ya bi hanyar zuwa wuta to wannan kuma shi ne ake ta faɗa da mutane a kai ku zo ku bi Allah a an ba za mu bi Allah ba ku zo ku bi manzon Allah a abu dai muna san shi amma ba za mu iya bin shi ba an gane wannan ne eh kaga ai wannan ya zama tukka da warwara kenan ko shi zama da yake law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu da san da kake ma manzon Allah gaskiya ne da ka dinga da'a da biyayya akan duk abin da yace ma kai kana yi ko ba haka bane misali mutum yana son mahaifinsa ka ina ina son mahaifina wallahi ki zo mu je gona ce ba za nin ba ba za ka ba kuma eh kuma kana so na ce kwarai kuwa ai na kowa san ka a duniya anya mai hankali zai da wannan soyayyar na'am budurwarka da kake neman ta shi wani da Allah kamun kaza ina bala'in san ki wallahi to ta danyo min kayan sallah kace kai kayan sallah wallahi ina da kullama ba zan ba ba za ka yi ba saboda ni to wallahi ina ganin abin da ya kaman ya amma kauna fana nan anya ka kai masoyi a ka'ida duk abin da kake kauna shi kake son shi shi zai sa ka dinga yawan mata biyayya akan abin da ya ja ka zuwa gare shi mun gane wannan shi yasa saboda soyayyen ƴaƴa da mata da muke da shi Allah ya ja hankalinmu yace ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fa'dharuhum ya kunka imani wani bangare na ‘ya'yanku da dukiyoyinku maƙiya ne gare ku, ‘ya'yanku da matayenku maƙiya ne gare ku, fahzaruhum ku yi hattara da su. Mun gane wannan ai, saboda soyayya. Saboda haka duk wanda kace kana ƙaunarsa kana son shi, sai zan baka mar biyayya, to wannan soyayya da kake ta ƙarya ce. domin inna da muhibba liman yuhibbu muti'u shi wanda ke kauna to mai yawan biyayya ne mai yawan biyayya ne ga wanda ke so din duk abin da yake mishi yayi sai Allah ka tsare mana imani da ka kunji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akwai wannan khalifofi guda nawa guda hudu mu dai muna tare da su kuma mu insha Allah saboda haka duk sahabbai sun yi imani sun yi addini tsawon shekaru ba zai yi wace sai bayan shekara dubu da ɗari ɗaya da goma sha wani abu kuma a turo wani a ce dole a bi shi ba kuma a ce wanda bai bi shi ba zai tsira ba to kaga wannan ya zama wasan yara ke Allah ka tsare mana imanin da ka jama'a wannan ita ce hanyar Allah subhanahu wata'ala mu bi ta dodar kada mu kauce mata kada mu bi abin da ba waɗannan ba akwai wasu hadisai da yawa da ke nuni zuwa ga wannan amma muna da aya a gaba wacce za ta yi mana nuni zuwa ga waɗannan rarrabe-rarraben kai da za a zo a samu za mu zo mu ji suwa ne ne za su tabbata kan hanya ta gaskiya suwa ne ne kuma ake sa rai su tsira a lahira Allah ka samu na daga cikin su to Allah subhanahu wataala ya gama wannan batu cewa wa anna hadha sirati mustaqiman wannan shine tafarki na miƙaƙƙe fattabi'uhu ku bi shi ku bi ta wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi kada ku bi waɗannan ƙananan ƙananan hanyoyi sai ta raba ku da hanyar Allah Allah ke zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna ku duba wasiyan farko an ce la'allakum ta'qilun bangare na biyu aka ce me la'allakum tadhakkarun na uku aka ce la'allakum tattaquna malamin tafsiri suka ce menene hikimar a ce a can ta'qiluna a can tazakkaruna a can kuma a ce tattakuna suka ce wannan jerin giyar yana nuna maka cewa mutumin da ke hankaltar abubuwa yake abu na hankali to shine mutumin da ke saurin wa'azantuwa da abin da ke karanta masa wanda ko ya wa'azantu babu abin da ya rage masa irin ya kiyaye dokokin Allah ya tsare dokokin Allah shi yasa sai Allah ya kawo abin daki daki la'allakum taqiluna la'allakum tadhakkaruna saboda hankali ke sa mutum ya faɗa ku ya gane wa'azin da aka yi masa cewa wannan abin gaskiya ne kuma yanzu sannan idan muka koma na ƙarshe kuma bayan mutum ya wa'azantu yanzu me zai yi sai ya tsare dokokin Allah wanda aka ce yayi yayi wanda aka ce ya bari shi ma ya bari Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ta'ala sai shi gaba da cewa ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma ataina Musa kitaba sannan muka baiwa annabi Musa littafi tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay cikakke a bisa tsari mafi kyawu wa tafsilan da kuma yin bayani dalla dalla ga dukkanin komai wa hudan kuma littafin nan na at-taura shari'a ce wa rahmatan kuma jin kai ce la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun koda sa yi imani da haduwa da ubangijin su a ranar alkiyama wa hadha kitabun وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون سألت وهذا كتاب أنزلناه مبارك كما وانا الكتاب من فوق الدشي مبارك من يوم البركة فاتبعوه don haka ku bi shi la'al wattaqu ku kiyaye dokokin Allah la'allakum turhamuna tabbas idan kun yi haka za ku samu jin kai a wurin Allah subhanahu wata'ala kalmar kuma kai ka ce daga farkon kun ta'alau din nan har zuwa ƙarshe bayan an gama ne aka ba annabi Musa littafi idan muka ce kuma litartibil akhbar an gani ko litartibil ahdath tana nuna jerantuwar aukuwan abu ne an gane wannan wanda wannan ba shi ne abin da ayan take nufi ba wannan tana nufin tartibul akhbar jerin labari a wurare da yawa a cikin qur'ani mai girma bayan Allah ya ambaci labarin annabi Musa to sai kuma ya ambaci labarin annabi Muhammad ina ba ta an gane wannan Allah yana ba mu labarin annabi Muhammad qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين هذا إلا لك ومن قبله تؤيد بان أن محمد kitabu Musa akwai littafin da Allah bai wa annabi Musa imaman wa rahma shi littafin jagora ne kuma jin kai ne ga masu imani wa hadha kitabun yace wannan littafin kuma na alqur'ani musaddiqul lisanan arabiyya mai gaskata sakon da annabi Musa ya zo da shi ne ya zo ne kuma da harshen larabci ina fata mun gane kaga Allah ya da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam a farko sai shigar da labarin annabi Musa saboda ai mun koma can wannan ayoyin Allah ta'ala ya tambayi Qurayshawa qul man an qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum قل الله ثم ذرهم في قومهم يلعبون التي وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها كذا أشي لابارا الله تعالى تقول نتندق فرقا إن أكفار ولا الجواب نأيهم واتو تنبيه متاني كتن كتنبيه توانيني سوكر للتاف دا أكبي وأنني موسى نورا كما حسيني وهدى للناس كما شريعني كمتاني ashe anan ba ana nufin bayan aiko manzo Allah kuma ka ba annabi Musa littafi ba a ana baka labari ne kasancewar sakon da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi yana da alaka da irin sakon da Allah ya aiko annabi Musa da shi saboda kamanceceniyan su ne sai Allah ke hada su wuri guda sai Allah ce ai yana gaskata sakon ma da annabi Musa ya zo da shi ina fata mun gane wannan saboda in mun koma suratul baqara a waɗannan ayoyi Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ثم كما بقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا سنن وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والنين بما القرآن نعم كنتنا لو كنت نمكر في القوري ده بنو إسرائيل شو أكدك بوتا وقواتي الله كتوت تاوى إياي كتوت تاوى مكتنجا كتوت تاوى مرايو كتوت تاوى تلكاوى كتوت تاوى متفيه ku ga dinga gaya wa mutane magana mai daɗi to duk waɗannan wane ba ku ba Qur'ani ko a cikin da muka karanta ba gashi nan ba Allah ta'ala gaya mana Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tubdhir tabdhira yas'alunaka ma la yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم kaga ashe sakon jikiri ɗaya ne shine ten commandment da aka bai wa wane aka bai annabi Musa to duk irin su akwai su a cikin sayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka karanta suratul isra'i wa qadara rabbuka alla ta'budu إلا إياه يقول وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما قل لهما قولا كأسيت واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا إن كان بقرة يتشي فللوا منين ميثاق بني إسرائيل لا تعبد إلا الله سوى بالوالي سوى بذي القربى ثلاث وآت ذا القربى حقه والمساكين والمسكين وابن السبيل نفت من قالوا أنك كذا دي ساقوا شيري داري so sakon annabawa ne general message ne daga Allah subhanahu wataala duk waɗannan shari'o'in akwai su a shari'o'in sauran annabawa da manzanni waɗanda Allah ta'ala ya aiko me yasa saboda shi wannan sako na Allah kowace al'umma irin ta Allah ke aika zuwa gare su ba dan komai ba sai dai maslaha da dimbin alkhairi da waɗannan saƙonni suke ɗauke da shi zuwa ga mutane kuma Allah da ya halicce mu ya fi mu sanin kawunan mu ya fi mu sanin abin da in mun yi za mu sami ingantacciyar rayuwa kuma za mu sami dimbin alkhairi da gare shi an gane wannan to shine Allah subhanahu wataala bayan ya gama wancan batu sai ita kuma ataina Musa alkitaba sannan mun baiwa annabi Musa littafi tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay ina fata an gane wannan Allah ta'ala sai wannan bayani wa tafsilan li kulli shay kaga akwai bayani filla filla game da dukkan komai wa hudan shi wannan littafi shari'a ne wa rahmatan kuma menene jin kai ne ga ainihin wato mutane jin kai ne ga muminai ina fata mun gane wannan wa hudan kuma shari'a ne la'allahum bi liqa'i rabbihim wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun saboda ya zamto cewa sun yi imani da haduwa da ubangijin su da za su yi a yaushe a ranar alkiyama ina fata an gane wannan al-hafiz ibn kathir yana cewa أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا من فوكر دوانا الكتاب دمك باشدي شككي kuma wanda ya tattaro kowane bangare na rayuwa lima yahtaju ilayhi fi shari'ati na abin da ake da bukata a shari'arsa ina fata an gane wannan kamar yadda Allah ta'ala ya bada labari a suratul a'raf yace wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in hudan wa rahma mun rubuta mata a waɗannan Allah na at-taura dukkanin komai da banu Isra'ila ke bukata na shari'a akwai shi a ciki duk abin da ke bukata na ramar Allah akwai shi a ciki ina fata an gane wannan mawa'izatan kaga wa'azi ne wa tafsilan li kulli shay kuma a cikin sa akwai bayani filla filla ga dukkanin komai Allah ya ce wa annabi Musa fa khudha bi quwwa ka riki waɗannan alluna da wannan sako nawa da ƙarfi wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha kuma ka ce mutanenka su yi riko da mafi kyawun wannan littafi amma sai Allah ke sa'urikum darul fasiqin da sanni zan nuna muku gidaje na fasikai halin mutanen banza idan an suka da littafi dama akwai wanda zai jingirar littafin a gefe guda ya bi son zuciyarsa sai Allah ke sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al zan kawar da ayoyina da littafina daga zukatan waɗanda suke da ɗora girman kai a rayuwarsu. Allah ce wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha in sun ga kowace irin aya ba sa imani da ita wa in yaro sabila rushdi la yattakhiduhu sabila idan sun ga hanyar shari'a ba sa rikan wannan a matsayin hanyar da ya kamata su bi wa in yaro sabila ghayyi yattakhiduhu sabila idan sun ga hanya ta zalunci hanya ta bata sai su dauki wannan a matsayin hanya allati zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin wannan ko ya kasance saboda sun karyata ayoyinmu kuma sun kasance rakkanannu game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan kenan sannan Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan yace alal ladhi ahsana kaga ma'ana wannan sakamako ne ga wanda dukkanin ya tsaya ga wannan littafi kuma ya kyautata Allah ta'ala ya ce hal jazaa'u ihsani illa al-ihsan ma me ma'anan hal anan ma'anan ta ma ma'anan ta ma jazaa'u ihsani illa al-ihsan babu sakamakon kyautatawa sai kyautatawa irin sa in ji Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah ta'ala ya sauka da annabi Musa wannan littafi ya zama tamaman ala alladhi ahsana ma'ana ala almu'minina wal muhsinin an gane wannan ko yawa to imam al-baghawi alayhi rahmatullah yana cewa kalman kalmar nan tana nufin al-muhsinuna sune al-anbiya wal mu'minuna sune suwani mu'minai an gane wannan kuma Allah ta'ala ya ƙara bayyana mana cewa ya bai annabi Musa wannan sako da kuma zancensa يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي تكاكا ونن ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب التي من بيو أن موسى شريع كما من قادر لكتاب التوراة بني إسرائيل سيتش هدى شريعني وذكرى لأولي الألباب سنة وأذيني يا جماعة متاهم كني أن قال ونن kaga alqur'ani shi ma haka yake kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab sai Allah ta'ala ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun kun ga wannan littafin littafi ne wanda muka saukar da shi a gare ka mubarakun mai yawan albarka duk wanda ya jibinci alqur'ani wallahi rayuwar shi ta yi kyau duk wanda ya riko da alqur'ani wallahi ba zai sha wuya ba a duniya duk wanda ya riko da alqur'ani wallahi ba zai hasara ba a duniya da lahira an gane wannan don qur'ani shine kadai shirya alqur'ani shine kadai tafarkin da in ka yi riko da shi ka yi hukunci da shi ka yi adalci sabanin ka kuma zalunci alqur'ani shine igiyar Allah ne kakkiya kuma qur'anin nan yana tafiya ne tare da hadisin annabi Muhammad manzo Allah ce ala wa inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a banda yan qur'ani zalla in kala kafin kenan ko ake su komai kawai qur'ani zalla ba na manzo Allah kurma ne ɗan shekarun da ya wahalar banza ya zo yi bai koyi da mutane komai ba eh bai koyi da su komai kawai ya zo ne dinga karantawa ba fasara shi kuma ya zo na katon kujera ana karanta bai yana fasara ka ji abin mamaki malam shi ya ce manzon Allah ba zai fassara yi bayani ba ko mu Allah ya gaya mana ya ce litubayyina linnasi bi sai liyubayyina litubayyina don kai kaiwa mutane bayanin ma nuzila ilayhim abin da suka gare su wala'allahum yatafakkarun kuma da su rika yin tuntuntuni to ina bayanin manzon Allah yake malam za ka yi ba makin irin waɗannan mutane amma sai dai shari'a ce ta Allah wanda Allah ya kushe shari'a zai haskaka mishi hanya kuma ya wanda ko ya so wa kansa bata to Allah zai ƙara masa yawan bata a cikin sha'aninsa dan haka ne da aka yi ran ko alhamis ne shine wani ya je na cewa wai ai na zagi manzon Allah kaga ƙari hatta kai ga ai wannan kuma yaɗawa yake kira mutane cikin su ai abin da ya faru na zagi manzo Allah ne sai zagi manzo Allah suna lafiya al'umma kuma na ji to kaga bata kenan Allah ka tsare mu shi yasa malam ya ji ji da ba shi da alkhairi mu musulmi ne muna da ka'ida na tace labari kafin ka zo ka faɗa abu sai ka bincike fa tabayyanu ko kuwa to amma ka san ita wannan sunna ce ta Allah duk wani mai kira zuwa ga Allah za ka kuna tare da mutane ana haba haba ana dariya ha ha ha a fuska amma wani yasa Allah ya tsine ma yana fatan Allah ya turo wata musiba da wani bala'i ya faɗa ma su su huta ba haka bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana mutanen garin Makka cewa ke am yaquluna ko ko cewa suke yi sha'irun mawaki ne natarabbasu bihi raibal manun muna masa dakon musiban zamani ne ta auka masa ta gama da shi Allah ce a'a qul tarabbasu ku dai ku jira fa inni ma'akum min al-mutarabbisin tun mun faɗi haka ku jira mu muna tare da ku muna jira ina fata an gane wannan Allah ya riga alƙawari kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ka tsare mana imani to Allah ta'ala sai ce mubarak a nan ne malamai suka ce duk wanda ke neman albarkar rayuwa in kana son Allah ya baka tarin dukiya na halal mai albarka ka riko da alqur'ani idan kana son duniya da lahira Allah ya hada maka duka ka rike alqur'ani idan kana son shiriya yadda ba za ka taba kaucewa ga barin hanyar Allah ba ka riko da alqur'ani idan kana so Allah ya wa zuriyanka albarka kasuwanka Allah ya masa albarka ka riko da alqur'ani aka ce saboda me suka ce ai saboda shi alqur'ani Allah ya ce littafi ne mai albarka kuma Allah ya dinga maimaita maganar nan har sau hudu nan shine wuri na biyu mun wuce daya baya wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi ga wannan wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun akwai ɗaya a suratul anbiya wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun sai na karshe a suratul sad kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab tun da Allah ya ce mai albarka ne dole ka samu albarkar nan tare da wannan littafi Allah ka sanya mu daga cikin masu albarka sannan jama'a mu lura da kyau duk abin da mutum yake a rayuwar nan kullum ci gaba ke nema ko to me ma'anar kalmar albaraka shine annama'u wa ziyada a dinga samun abu yana haɓaka yana ƙaruwa ko da yaushe ma'ana ƙaruwan alkhairi ƙaruwan albarka ƙaruwan shari'a ƙaruwan wa'azantuwa ƙaruwan samun yaɗuwan arziki ƙaruwan samun kyakkyawan matsayi a wurin Allah subhanahu wataala duka yana tare da mene alqur'ani mai girma shi yasa wasu malamai suke cewa saboda albarkan qur'ani yanzu da mun kalli wannan qur'ani da yake hannuna misali wannan ko wannan alqur'ani ke hannun malam habib kun gan shi aiko alqur'ani gashi shin wannan bangon na alqur'ani shi alqur'anin ne ko ko bango ne bango ne ba shi bane asalin rubutun da ake karantawa din amma yanzu idan za a girmama wannan alqur'ani za a cire bangon a ajiye ne ko ko da bangon za a girmama gaba daya na'am me yasa wannan bangon ya samu wannan alherin na'am saboda yana cikin alqur'ani to shine malamin ke cewa man sahaba al-ashrafa sara musharrafan wa musahibu al-anzali ghayra musharrafi إذ أولا ترى أن جلد المصحف مقبلا بالثغر لما صار جلد المصحف yace duk wanda ya abota da manyan mutane mutanen kirki shi ma zai zama babban mutum wanda ke abota da mutanen banza ɗan iska shi ma sai zama mutumin banza ka kantace shi ce yowai ba ka gani bangon alƙur'ani ne wannan fatar da ake sawa bangon alƙur'ani in an tashi ɗaukar ƙur'anin za a sumbace shi da baki bangon ake sumbata saboda ya zama bango ne alƙur'ani sai samu wannan darajar an gane wannan kai so kana son alkhairi kana son albarka a rayuwa ka yi riko da alqur'ani ka yi riko da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kuma umarni na gaba babba shine Allah ce fattabi'uhu ku bi shi wannan alqur'ani wattaqu ku tsare dokokin Allah la'allakum turhamun tabbas idan kun yi wannan za ku samu jin kai yanzu kai kana ku Allah ya ku kana so Allah ya jikan iyayenka na'am kana so Allah ya jikan iyayenka yawwa to ashe dukkanin waɗannan ya kamata ka so su da alqur'ani kai kanka ka fara da kanka koyi karatunsa ka san ma'anansa ka yi ƙoƙarin aiki da shi kullum ya zama akwai wani ɓangare na alqur'ani zaka karanta a matsayin ibada ga Allah ina maka rantsuwa da Allah Allah zai baka kariya Allah ta'ala zai taimake ka Allah ta'ala zai haskaka maka rayuwarka kuma zai tsare ka daga dukkanin sharrori kita babu alkhairi kaman Allah ya baka macen da ta iya alqur'ani ya zama kullum tana karanta shi a gidanka albarka zai ta sauka alheri zai ta sauka malam talauci zai bar gidanku insha Allah ta'ala ba za ku taɓa samun bakin talauci ba an gane wannan ne Allah zai riba muku asiri zai sanya alkhairi zai sanya albarka ƴaƴanmu mu tarbiyyance da alqur'ani mai girma tsawon rayuwa kamar yadda Abdullahi Masud yake cewa ku tarbiyanci manyan ku akan yawan karanta alqur'ani sannan kada ku kyale kananan yara sai su ma kun sa su a wannan tsari mun gane wannan kai alqur'ani haske ne alqur'ani alkhairi ne alqur'ani albarka ne wanda yake tare da alqur'ani Allah baya masa azaba a ranar alkiyama ka iya karatunsa ka san ma'anansa ka yi aiki da shi a to wannan kacin yake ne to amma baka iya karatu ba baka san ma'ana ba ballanta na kake zuwa ga yin aiki to ne kake a rayuwar duniya wai me kake yi tsawon rayuwar nan shekara shekarar ka sha takwas shekarar ka ashirin da biyar shekarar ka talatin da biyar arba'in da biyar hamsin sittin kana menene ba iya alkur'ani ba ka ɓata kanka lokaci akwai littafin ko akwai abin da a duniya aka ce ka je ka koya aka ce ba za ka iya ba gaya min shi akwai shi in dai za ka yi haƙuri ka ta koya ɗin wallahi wajen zai kasa ne duk wanda ka sani yanzu tela ne a'a mai aikin gidan bulo ne a'a mai sana'an wayarin ne kowa sai da ya koya ba kawai rana guda ba ne kawai war kawai sai gan shi ya zama a ɗauko wannan a sa kaza zai yiwu ba zai yiwu ba to shi ma alƙur'ani haka ne sai an dinga bibiyarsa ana ƙoƙarin riko da shi ana ƙoƙarin aiki da shi wannan sai ta samu kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma lahira baki daya Allah muna roƙonka ka haskaka rayuwar da hasken alƙur'ani mai girma ka datar da mu da wannan hanya majalisiya Allah ka ba mu ikon yi da alƙur'ani Allah muna roƙonka ka albarkaci rayuwar da albarkan alƙur'ani Allah ka ji kanmu da jin kanka saboda riƙo da alƙur'ani da muke ya rabbal alamin Allah muna roƙonka azurta mu da koyon karatunsa fahimtarsa da yin aiki da shi ya Allah muna roƙonka ka tsare mana imanin mu abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda na kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu da ku baki daya bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana wani ƙasa ta mu Allah ta'ala ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana tsaro Allah ka shirya mana shugabannin mu Allah ka ba su ikon yin adalci a gare mu ka ba su ikon yin abin da zai zama alkhairi na gare mu baki daya Allah duk wanda ka ba shi jagoranci yake nufin zaluntar al'umma Allah ka kwace wannan mulki daga hannunsa wanda yake nufin yin adalci Allah ka taimake shi Allah ka taimake shi Allah ka yi riko da hannayensa Allah ka bashi ikon yin adalci ka bashi kuma ikon samun tsira a lahira a gaban ka ya rabbal alamin Allah muna roƙonka dukkan marasa lafiyan mu gidaje asibitoci Allah ta'ala ka ba su lafiya mu da muke da lafiya gwargwaro Allah ta'ala ka kare mu da lafiya mai dimbin albarka Allah muna roƙonka sanya mu a cikin waɗanda ake yanta a wannan wata na Ramadan ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda azumi zai ci su a ranar alkiyama ka sanya mu cikin waɗanda alqur'ani zai ci su a ranar alkiyama ka sanya mu cikin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ya rabbal alamin ya mujibat sa'ilin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. جماعة ثورة لا أجد ألا جاء سكن